أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واصطلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da ranar 24 ga watan rabi'u sani hijira 1438 wanda ya daidai da ranar 22 ga watan 1 2017 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi nawa mai albarka sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ميتاكن صلوا كما رأيتموني أصلي آه واللفر شيخهم مالمي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى a darasin ƙarshe idan ba a manta ba mun zo ƙarshen bayanin da ya yi matashiya al-isti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasa yau kuma da izinin Allah ta'ala za mu tashi ar-ruku matashiyar da za ta yi bayani akan ar-ruku wato bayani akan ruku'i mala yace an ruku bayani akan ruku'i kalmar an ruku tana nufin mutum ya sunkuya ya ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa kamar yadda aka sani an ruku al'inhina shine mutum ya sunkuya ko ya ɗora hannunsa akan gwiwa ko bai ɗora ba amma ruku'i ya zama dole sai mutum ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa shi ake kira ruku'i kamar yadda malam zai mana bayaninsa yace summa kana sallallahu alaihi wa sallama idza faraga min alqira'ati sakata sakatatan sannan ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallama idan ya gama karatu ya gama karatunsa a cikin sallah ya karanta fatiha ya karanta sura sakata sakatatan sai yayi wani dan shiru haka kadan kamin yayi ruku'i ba da ya gama karatu yana gama karatu yana ruku'i ba a sai ya yi ɗan shiru kaɗan haka shi na malayin lamba ƙasa ya ce wa hazihi sakatata qaddara ibn al-qayyim wa ghayrihi bi qadri ma yataraddu ilayhi nafsuhu ko nafsuhu wato malamai sun kaddara ɗan shiru ɗin da manzo Allah yake yi da gwargwadon yanda lumfashinka zai dawo idan mutum yana karatu lumfashinsa yakan tafi to idan lumfashinsa ya tafi idan ya ajiye karatun to zai lumfasa lumfashinsa ya dawo ya samu natsuwa sannan sai ya yi abin da zai yi to maza Allah yakan yi shiru gurgurda yadda lumfashinsa zai dawo ba wai shiru yake yi bai dade a tsaye har a yi tunanin ko wani abu ne daban a da zarar ya kare karatu ya gama sai ya dan yi shiru gurgurda yadda lumfashinsa zai dawo sannan kuma sai ya yi ruku'i shi da yace idza faraga min alqira'ati sakata sakatatan idan ya kare karatu yakan dan yi shiru kadan summa rafa'a yadayhi sannan sai ya daga hannayensa sama ya daga hannayensa biyu sama mali ya lamba kasa yace imamu bukhari da muslim sun rawaito hadisin yace wa hazar raf'u yace wannan daga hannun da manzo Allah yake mutawatirun anhu wato abu ne da aka samo shi daga manzo Allah ta hanyar tawatiri ma'ana an samu dalilai da hujjoji da hadisai da yawa da suka zo suna bayani akan wannan cewa manzo Allah idan zai yi ruku'i yana daga hannunsa biyu sama wa kazalika rafu inda al-i'tidal haka a lokacin da manzo Allah zai zai daidaita idan zai dago daga ruku'i yayi daidaita yana daga hannunsa in ya dago daga ruku'i yana daga hannayensa biyu sama sannan ya daidaita tsaye shi da yace wa kazalika rafu inda al-i'tidal min ar-ruku sai yace huwa mazhabul a'immatu salasa wannan mazhaba ce ta malaman nan na mazhabobi guda uku wa ghairihim da wasunsu min jamaahirul muhaddisin daga jumhurin malaman hadisi wal fuqaha'u da malaman fiqh yace wa huwa alladhi mata alaihi malik kuma ita ce fatawar da imamu malik ya mutu akanta rahimahullahu ta'ala kama rawahu ibn asakir kaman da ibn asakir ya rawaito wa ikhtaruhu ba'd al hanafiyya imamu abu hanifa ma wanda bai zo da wannan ba wanda shine babu shi cikin guda uku shi ma an samu wasu daga cikin malamai almajiransa sun tafi akan wannan minhum asim bin yusuf daga cikin almajiransa akwai wani mai suna asim ibn yusuf da abu asma albalakhi wa huwa tilmizu al-imam abu yusuf wanda shi almajiri ne na al-imam abu yusuf rahimahullahu ta'ala yace wa qad sabaqa bayanu zalika fil muqaddima kuma bayanin wannan ya gabata a cikin muqaddima da malai yayi a baya ma'ana hatta abu hanifa wanda baya cikin mazhabobin guda uku wanda suke ganin a daga hannu amma duk da haka almajiransa irin su wato ainihin wanda bala ya ishara zuwa gare su irin su asim bin yusuf da sauransu sun yi sun yi sun tafi akan cewa wannan daga hannu din abu ne wanda ya samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan manzon Allah zai yi ruku'i yakan daga hannuwansa biyu sama sannan ya yi ruku'i sun marafa aidaihi sun minane ko alal wuju alal wujuhil mutaqaddima fi takbir al-iftitah yakan kuma daga hannun ne ta fuskokin nan da suka gabata a wajen bayanin kabbaran harama kabbaran bude sallah a lokacin da malam zai mana bayani akan kabbaran bude sallah ya nuna mana yadda manzo Allah yake yi yaya yake yi yakan daga shi ya kawo su daidai kunnuwa ko kuma daidai kafadarsa ɗayan biyu ne ko daidai kafada ko kuma daidai kunnuwansa to haka ake so mutum yayi ko dai ya kawo su daidai kafada ko ya kawo su daidai kunnuwa a lokacin da mutum zai yi ruku'i ko a lokacin da mutum ya dago ainihin daga ruku'i wa kabbara idan manzo Allah ya daga hannaye sai yayi kabbara abu nawa kenan abu uku na farko bayan ya gama karatu yake yi dan shiru kadan sannan sai ya daga hannayensa biyu sama sannan kuma sai yayi me sai yayi kabbara to idan yayi kabbara wa raka'a sai yayi ruku'i an gane sai ya sunkuya sai yayi ruku'i bala yace wa amara bihi mal musi'a salatihi yayi umarni da hakan ga wannan da ya muna na sallan nan tashi manzo Allah ya gara masa fa qala lahu yace masa inna la tutimmu salata ahadukum la tutimmu salata ahadikum sallar ɗayan ku bata cika hatta yasbigha alwudu'a har sai idan ya cika arwallarsa da kyau kama amarhu Allah kamar yadda Allah ya umurce shi summa yukabbiru summa yukabbiru Allah sannan sai ya girmama Allah ma'ana ya ce Allahu akbar wa yahmuduhu sannan ya ya aine wa yahmuduhu sannan ya girmama shi ya yabe shi shine ya gode masa kenan wa yumajjiduhu sannan ya jinjina wa Allah ya yabe shi sannan sallan sa ta cika shine yayi kabbara yayi tasbihi da sauransu wa yaqra'u ma tayassara min alquran sannan ya karanta abin da ya sawwaka na qur'ani mimma allamahu Allah cikin abin da Allah ya sanar da shi na alqur'ani wa azina lahu fihi ya kuma yi masa izini da shi sai ya karanta wani abu na alkur'ani idan mutum yayi wannan summa yukabbiru sannan sai yayi kabbara wa yarka'u sai yayi ruku'i kaga wannan gyara ne da da manzo Allah yayi ma almusi a salati bayan yayi ruku'i wa yada'u yadaihi ala rukbatai sai ya dora hannayensa biyu akan gwiwoyinsa biyu hatta tatma'inna mafasilahu har hatta tatma'inna mafasiluhu har sai gaɓoɓinsa sun natsu mafasil shine wato gaɓoɓi magama magama ta jikin mutum wato magamarsa ta gindi da magama ta duk wani mafasil shi da inda wata magama take tsakanin kashi da kashi shi ake kira mafasil to har sai wa'annan magama magama nashi sun natsu wata starhi sannan wato ainihin su sauko al-istirha wato shine abin da aka sako shi haka kamar wa'in mutum ya sako rido sai a ce istarha istarha sitra ya sako rido istirha shine abin ya a sako shi ya natsu ba da ka sunku ya ka tashi ba an gane da in mutum da ya sunku ya ya tashi kaga gabansa ba su yi istirha ba na farko ba su saku ba sannan kuma ba su natsu ba shi yasa shi in mutum ya sunku ya yi ruku'i to sai ya tsaya ya natsu cikin natsuwar ma har ana sai ya karanta wani abu kamar yadda zai mana bayani gaba ya karanta wasu abubuwa kamin ya dago ashe mutumin da zai sunkuya yana sunkuyawa yana tasowa ba a samu i'tidal ba a samu natsuwa cikin ruku'insa ba to ruku'insa bai yi ba saboda in mutum ya sunkuya dole sai ya natsu gabbansa sun saki ya saki gabbansa ya natsu sannan ya abun nan sannan ya dago daga ruku'i alhadis har zuwa karshen hadisi wanda abu dawud da nasa'i sun ruwaito shi imam al-hakim ya inganta shi imam zahabi ya yi muwafaka da shi akai to kaga wannan shine abin da ake kira ruku'i maza Allah bayan ya kare karatu ya ya ainihin daga hannayensa sama sannan kuma a yakan yi kabbara sai yayi ruku'i an fahimci wannan sai yace sifatun ruku to siffar yanda yake yin ruku'i yanda yake yin ruku'in yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yad'u kayfiyata wannan ita ce matashiya ta gaba an fahimta yawa matashiya ta gaba shine sifatul wudu siffatun ruku siffar yadda yake yin ruku'i ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya da'u kaffaihi ala rukubatai manzo Allah ya kasance yana dora tafukansa biyu akan gwiwoyinsa biyu Bukhari da Abu Dawud sun rawaito shi wa kana ya'muruhum bidhalika kuma ya kasance yana umurtar sahabbansa da yin haka Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa amara bihi aidan ya yayi umarni da shi har wa yau ga almusi'a salatihi ga wannan da ya muna na sallarsa kama amara kama marra anifan kamar inda ya gabata a dazu ya kwatanta masa sallan ɗayan ku bata cika dole sai yayi kaza yayi kaza sannan yayi kabbara sai yayi ruku'i wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi sannan manzo Allah ya kasance yana karfafa hannayensa mana yana ba da karfi da hannayensa akan gwiwoyinsa shine at-tamkin yana ba da karfi ta yadda da za ka zo ka goce hannayen zai zai zai sunkuya kasa yana ba da karfi da hannayensa biyu akan gwiwoyinsa ba wai dan dorawa yake yi ba ya rike kansa da da da gindinsa a hannayen ne suke rike da shi hannayen da ya dora akwai gwiwoyin su ne suke tallabe da shi wana ya makkana su ya ya karfafa su akan akan gwiwoyinsa ka annahu qabida alaihima ka ce dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana mai rike gwiwar kamar ya watsa yatsunsa haka ya bude faratansa ya rike gwiwar wato yakan rike gwiwar ba wai dorawa yake haka ba rike ta yake a gane rike gwiwarsa yake yi wannan hadisin wane ne ya rawaito shi malam bai masa lamba ba ko a bukhari da muslim akwai yana cikin lamba ta biyu lamba ta uku ne ya ɗaya kuskure ne wajen rubuta lambar yawa wancan bukhari da abu dawud wannan kuma lamba ta hudu ta rubuta ta uku ita ce wadda bukhari da muslim ya rawaito wannan sifa ta cewa manzo Allah yana dora hannayensa akan gwiwoyi ya ba da ƙarfi ya damƙe gwiwar bukhari da muslim suka rawaito shi wa kana yufarriju baina asabihi sannan ya kasance yana budewa tsakankanin yatsunsa ba wai mace so yake ba bude su yake haka kamar mutum zai zai kamar zaka cakume abu haka haka yake bude faratansa hakim ya rawaito shi kuma ya inganta shi da sauran malamai kamar da yayi lamba kasa wa amar bihil musi'a salatihi kuma yayi umarni da hakan ga wannan da ya muna na sallar nan tashi faƙala manzo Allah ya ce masa idza raka'ata idan kai ruku'i fada rahataika ala rukubataika ka dora tafukan ka biyu akan gwiwoyin ka biyu summa farrij baina asabi'aka asabi'ika sannan ka, ka bude tsakankanin yatsinka ma'ana kar ka, ka, bude su haka sannan ka dora akan gwiwa shine at-tafrij summa summamkus hatta ya'khuza kulla udwin ma akhazahu sannan a ainihin ka sannan ka tsaya a haka almuksu shine dakatawa a wuri ka tsaya a wuri sannan ka tsaya a haka ba wai da ka tafi ka dawo ba a'a sun mamkus sannan sai ka tsaya hatta ya akuza kulla udwin ma akhazahu har sai kowace gaba ta kama wurinta ka natsu kamar da ya bayani a baya sannan kuma sai ka dago daga baya wannan ibn huzaima ya fitar da shi da ibn hibban yace kuma wa kana yujafi wa yanji marfaqaihi an jambaihi kuma ya kasance manzo Allah yana nesantar da sannan yana wato yana tseratar da altajafi shine nesantarwa wa yunji yana tseratar da marfaqaihi wato gwiwoyin hannunsa biyu an jambaihi daga jikin mai sunan nan wurin haƙarƙarinsa yana nesantar da gwiwoyin hannunsa daga haƙarƙarinsa baya haɗa gwiwoyin hannunsa da haƙarƙarinsa haka a yakan buɗe ya raba gwiwoyin hannunsa da haƙarƙarinsa ya yi lamba ƙasa ya ce a turmizi ya rawaito hadisin da ibn kuzaima an gane wa kana idza raka kuma ya kasance idan yayi ruku'i basata zaharahu wa sawahu yakan shimfiɗa gadon bayansa sannan ya daidaita shi yanzu kaga abubuwa nawa muka samu a cikin wannan gaɓoɓin da muke bayani na farko yakan ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa ko ya ba da ƙarfi a kai sannan ya buɗe tsakankanin yatsunsa baya matsa yatsun an gane sannan bayan wannan sai ya nesantar da gwiwoyin hannunsa daga haƙarƙarinsu sifofi guda uku ko wa kana iza raka'a sannan kuma ya kasance idan yayi ruku'i basa ta zaharahu yakan shimfiɗa gadon bayansa wa sawwahu ya daidaita shi wannan bai haƙi ya rawaito shi da kuma bukhari yace hatta law sabba alaihi alma'a lastaqarra har sai ya kasance da za a ɗebo ruwa a zuba akan gadon bayan ruwan zai tsaya ba zai zube ba mana baya dagowa kuma baya sunkuyawa ƙasa sai da za a ɗebo ruwa a zuba to ruwan zai tsaya akan gadon bayansa wannan tabarani ya fitar da shi a cikin alkabir da kuma as-saghir da kuma abdullahi bin amr bin hanbal ya fitar da shi akwai zawaid a cikin zawaid al-musnad da ibn majah da sun fitar da shi wa qala lil musii salatihi kuma ya faɗa ga wannan da ya muna na sallan nan nashi yace fa idza raka'ta idan kai ruku'i faj'al rahataika ala rukubataika yace masa ka dora tafukan hannayenka biyu akan gwiwoyinka wamdud zaharaka sannan sai ka miƙar da gadon bayanka wa makin luruku'ika sannan sai ka ƙarfafa ka ƙarfafa hannayenka akan gwiwoyinka domin ruku'inka a tamkin shine ka bayar da ƙarfi a akan gwiwoyinka wannan ahmad ya fitar da shi da abu dawuda da sanadi wanda yake sahihi wanda yake ingantacce wa kana la, la, la yusabbu ra'sahu kuma Allah ya kasance baya sunkuyar da kansa ƙasa wala yaqna kuma baya dago kansa sama yayi lamba yace wa ma'ana la yaqna ay la yarfa rasahu hatta yakuna a'la min zahri baya dago kansa har ya fi ya zamo ya fi gadan bayansa tsawo ya dago kansa haka sama har ya ya zamo ya dago akan gadan bayansa manzo Allah baya wannan walakin baina zalika sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsayar da kansa a tsakankanin haka bai bai kasa da kansa ba bai bayo sama da kansa ba haka gadan bayansa bai yi ƙasa da gadon bayan ba bai yi sama da gadon bayan ba kaga sifofi nawa aka samu sifofi biyar kenan na farko yakan ɗora hannayensa akan gwiwoyi sannan ya buɗe yatsunsa ya cakumi gwiwar haka ne sannan kuma na biyu na uku yawa na uku ya raba gwiwoyin hannunsa da haƙarƙarinsa yawa na hudu ya miƙar da gadon bayansa baya yi ƙasa da gadon bayan baya yi sama da shi sannan na biyar kansa ma baya sun koyar da shi sannan kuma baya dago kan shi haka sama ashe ko da gadon bayan ya miƙe in kai kuma ya sun koyi haka ko kuma kai ya dago haka shi ma kuma har yanzu dai ruku'in bai daidaito yadda ake son sa to wannan shine sifar ruku'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zai tashi lawari tashi gwada bugu eh haka in gani in sai haka haka ko ba a ɗan nesa ɗan nesa da musa nan muke gani da kyau eh to tsaya daga nan kowa yana gani eh to dai a ƙare ƙasa
hannuwan ma ustaz hannuwan doro yayi hannuwan haka zaka musu yawwa bude su ta gwiwa gwiwa bata takubu ba gwiwar bata takubu ba da kunna eh to garan bayan yayi tozo miƙar da gayan baran bayan baka miƙe shi ba a to kai to kai baka iya rufe yawwa a kai dolo kai ma garan bayan da ya gaji a gwargwadon hali za ka yadda ka iya ko cikin mutane da za ka samu inda za ka buɗe a gane sai doro kai ka babbuciya haka in sauyan matsayi bai mutum zai yi gwargwadon hali gwargwadon hali gwargwadon hali mutum zai a gare a shi mala ya ba ta ganin bayan ya gaji
a ba a san a juya su kwarai haka in kai kadai ne kana limami ko kuma kai kana sallah kai sai kai in kuma cikin jam'i ne sai kai gwargwadon hali gwargwadon yadda ka samu iko yadda ba za ka takura mu wani ba kawai shine a gane wannan shine sifar sai dai abinda malamai suke cewa shi ruku'i in kana son ruku'in kai yayi to dole sai ka iya tsayuwar sallah dan ita ma tsayuwar tana da kaifiya in tsayuwar bata yi ba to ruku'in bai yi tsayuwar tsayuwar sallah dole hanna kafahuwanka sai sun kalli Ka'aba sannan kafahuwan ba a bude su ko ba a game su za su tafi saitin kafadarka kafahuwanka in ka bude suka fi kafadarka fadi in kai ruku'i bai yi in kuma ka matse kafafuwan tsayuwarsa sai tafi abin nan bude kafafuwa ya haka kama da kamar da sara
kamar sallah kamar duka aikin sallah duka aikin sallah in ka shiga kamar duk wanda baka yadda ka karatun sallan ga ya bada ba to ba ka iya daɗiya baka iya daɗiya amma in ka yi ba daidai ba to da ka fara kana jin kana jin wani waje kana jin wuya Eh, ka takura.
kana jin ka takura Eh, da an- amma in ka yi shi daidai da karatun ga Eh, yake an daɗe.
insha Allah kana daɗewa sai sai a daɗe baka ji wahala ba. saboda haka yanzu misali mutumin da ku bari mu yi- mu bayyana sifar mutumin da ya tashi zai tsero sallah sai ya bude kahowar saka wata ta kalle na wata ta kalle na tsayuwar haka kahowar suke to kaga yanzu nan ita yayi ruku'i ruku'i shi ba zai yi ba dole sai kahowar sun tashi haka sun kalli saitin Ka'aba ba za su yi haka ba haka ko ba zai yi musu haka ba a su tashi tsaye haka su kalli qibla saiti sannan ba zai bude shi ba haka su kai kafadan shi fadi sannan kuma ba zai matsa su haka ba kuma su ta daidai kafadan sa to in yayi wannan tsayuwar insha Allah in yi ruku'i ruku'in sa zai daidai shi da baka ce kawawan sa su yi daidai kafadan sa sai ga ko ina kuma sahu ma ba a samun ko cikin sahu ba a samun kawa- kafahe in ayi irin wannan tsayuwar
akwai an sun su ko wajen neman gyara su sai su bata nasu tsayuwar don da wasu in kan shigo sahu an ci a gama kahuwa sai ga mutum yana yana yana yana ma kahuwan shi haka yi shi ya bata ya bata na ka gani sai ya bude in ya bude inda ya tsayin kai daidai ka hudun ka shikenan ka tsaya haka shi wancan shi zai guso ya aza kawashi wani iya ga ka riga hanya sai ya tura kawashi sai sai yake ruhe wannan a jawo shi ya kamata ka shi ma na- shi ma ya jawo na kusan shi in ya janye ba ilimi kenan yawa sai a- sai a- sai a karantar da shi sai ka dan jawo shi haɗu da kai shi ma na kusan shi amma in ka ce barka buɗe kawahuwanka to kai in ka ta yi ruku'i ruku'in ka ba zai ba gaskiya ni na ga wani shi wajen ganewa sai ya mata kama ne Allah sai ya take in ka ja ka kuma ya ƙara yi mu ci gaba ko to idan mun fahimci sifar ruku'i matashiya ta gaba yace wujubu tama'aninati fi ruku'i wajibcin natsuwa a cikin ruku'i wa kana yatma'innu fi ruku'ihi manzo Allah ya kasance yana natsuwa a cikin ruku'insa wa amara bihi al-musi'a salatihi yayi umarni da wannan ga wannan da ya muna na sallarsa kama salafa awwal al- ah, awwal al- awwal al-fasli ah, awwal al-fasl as-sabiq kamar inda ya gabata a farkon fasalin da ya gabata manzo Allah ya umarni da natsuwa mutum yayi ruku'i dole sai ya natsu a cikin ruku'insa wa kana ya ƙulu kuma ya kasance yana cewa a timmin ruku'a ku cika ruku'i wasu sujuda da sujuda fa wallazi nafsi biyadihi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa inni la arakum min ba'di ni ina ganin ku ta bayana ko min ba'di zahari ta bayan bayana idza ma raka'tu idan nayi ruku'i wa idza ma sajadtu haka kuma idan nayi sajada ina ganin ku ta bayana shine malai ya lamba kasa nan a ya ce ai wara'a war- wara ina ganin ku ta bayana kama fi hadisin akhar kamar da zo a wani hadisi na daban bale albani ya ce qultu na ce wa hazihi ru'ya wannan gani din ala haqiqatiha gani ne na haqiqa ba wai ah, wani gani majazi ba a gani ne na haqiqa yana ganin ku ta baya wa hiya min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan yana daga cikin mu'jiza ta manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hiya khassatun bi halati salati to amma wannan abu ne ya keɓanta kadai a cikin sallah ne wala dalilu alal umum ba wani dalili da kake da shi cewa wato manzo Allah yana gani ta gaba da baya ko da ba cikin sallah ba a gane babu dalili yana gani gaba yana gani baya babu dalili amma a cikin sallah an samu dalili manzo Allah yana ganin ku ta baya a cikin sallah yaya yake ganin ku hoton su ake dauko a kawo gaba oho yaya yake gani Allah da ya sani amma a cikin sallah yana ganin ku ta baya kuma gani na hakika amma a wajen sallah babu dalili duk da wasu malamai sun sun nuna cewa wato ba- zai iya ganin ku ko da ba a cikin sallah ba ubangiji zai iya bashi wannan mu'jiza ubangiji ba ba abu ne da ya gagari Allah ba zai iya bashi amma me babu dalili a gane ba a samu dalili ba a shari'a da ya nuna manzo Allah yana gani ta baya ba a cikin sallah ba babu dalili amma kuma hakan zai gagara ba zai gagara ba yawwa ba zai gagara ba wanda shine abin da malamai suka faɗa wanda haka manzo Allah ya ce ina ganin ku ta bayana wa ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu ya ga wani mutum wanda baya cika ruku'insa wa yunqiru fi sujudihi sannan kuma yana kotan kurciya muke cago a cikin a cikin sujudansa da ya ɗora goshin sai ya ɗauke ko kotan zakara wa huwa yusalli alhali shi yana sallah yana sallah amma baya cika ruku'i baya cika baya cika sujuda da ya dora goshin sai ya dauke fa qala sai manzo Allah yace law mata haza ala halihi hazihi mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da a ce wannan zai mutu akan wannan halin da yake ciki a yanzu to ya mutu ne ba akan sunnar manzo Allah ba wai ana nufi ya mutu kafiri ba a'a ya mutu akan wata sallah wadda ba irin ta manzo Allah ba da manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli to shi bai yi kamar yadda manzo Allah ya ba kaga zai mutu yana mai yin sallah ba irin ta manzo Allah ba yace yunqiru salatuhu yunqiru salatahu yana kotan kurciya a cikin sallansa kama yunqirul ghuraba dama kama yunqirul ghurabu dama kamar yanda hankaka take tattakar jini hankaka haka tana ta- zubar da jini ta sauka tana tattaka kamar yadda hankaka take tattakar jini sai yace masalul ladhi la yutimmu ruku'ahu wa yunqiru fi sujudihi misalin mutumin da baya cika ruku'insa kuma yake kotan kurciya a cikin sujudansa sai ya ce masalul ja'i'u alladhi ya'kulu at-tamara ya'kulu at-tamara wat-tamaratayn la yughniyan anhu shay'a yace misalin sa kamar mutanen da yake mutumin da yake jin tsananin yunwa ne sai a bashi dabino ɗaya ko dabino biyu an bashi dabino guda ɗaya ko dabino guda biyu la yughniyan anhu shay'a kaga dabino ɗaya ko biyu ba zai wadatar da shi da komai ba kamar ma bai ci ba to haka sallar wanda baya cika ruku'i ko wanda yake koton kurciya baya cika ruku'i baya cika sujuda haka sallar sa take ma'ana ba za ta wadatar da shi da komai ba kamar bai jin yunwa ne a bashi dabino guda daya kaga ai ba zai koshi ba to haka sallan ba za ta kosar da shi a lahira ba ma'ana ba za ta wadatar da shi ya samu cikakken sakamako akan ta a lahira ba to kaga wannan ai tsoratarwa ne hadisin buhari da a, a abu ya'ala ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa da sauran malamai wa qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira ya ce nahani khalili sallallahu alaihi wasallama badadaina khalili wato daga al- al- al-khalil khalil shine wato soyayya ta karshe shine al-khulla a soyayya ta karshe wanda kake masa soyayya ta karshe shine khalil yace badadaina masoyina sallallahu alaihi wasallama ya hane ni an anqura fi salati ya hane ni in yi kotan kurciya a cikin sallata naqrud diki kamar yadda zakara yake tattakar abinci ko kuma tsaba mazala ya hane ne yin haka da ka ɗora goshin ka ɗauke wa an altafita iltifatus sa'alabi ko manzo Allah ya hane ni in yi kayin waiwaye kamar yanda ainihin ah, dila yake yin warwai- waiwaye as-sa'alab shine dila wato wata dabba ce mai tsananin wayo kamar kare yake amma ba kare bane amma akwai wayo saboda haka in yana tafiya yawan waiwaye yake saboda jin tsoron saboda jin tsoron kar a kawo mishi hari kar wata dabba da ta yi shi karhi ta kawo masa hari ko kuma mafarauta shi yasa duk inda yake waiwaye yake in ya zo shan ruwa ma saboda tsabar wayo shi baya sa kanshi cikin cikin cikin ruwa ya sha saboda yana da bindi mai mai mai abin nan mai mai gashi da yawa sai ya tsoma shi cikin ruwa sai ya koma can sai ya hau tudu ya duba ya duba ba kowa sannan sai ya tsotse ya tsotse sannan sai ya koma kuma ya tsoma wutsiyar kaga gaban shi dai yana nan ya tsoma ta cikin ruwa in ta shi kasan ya hito ya hau tudu ya duba ya duba gaba ba kowa sannan ya juya ya tsotse haka yake sai ya koshi sannan ya tafi saboda tsabar wayo to saboda wayen shi ne baya zama kurun kul- ko yaushe waiwaye yake to sai ce manzo ya hane shi masoyinsa manzo Allah ya hane shi ya rike yin irin wannan waiwaye waiwayen cikin sallah saboda haka in mutum yana sallah yana haka yana haka kuskure ne akwai hadisai da suke tsoratarwa da yawa akan haka saboda haka ba daidai bane mutum yana sallah yana waiwaye wa an wa an aqi iqa'il qirdi sannan manzon Allah ya hane ni in rika yin wato tsugunno ko zama irin nabiri iqa'il qirdi malamai sun yi ta sifata akwai iqa'il kalbi wanda muka sifata a baya to akwai iqa'il qirdi wato yanda yanda biri yake zama yaya biri yake zaman biri yadda malamai suka sifata shi shine mutum ya zauna ya buɗe ƙahowansa duka biyu ya zauna tsakiya yawwa ya buɗe cinan duka biyu haka sai ya zauna tsakiya duka tsani ba in ni haka karewa zai yi. ba eh haka ba yanda kai din nan shine ka gilir to maza Allah ya hana irin wannan irin wannan zama yawwa a buɗe haka a buɗe haka a zauna tsakiya to maza Allah ya hada wannan ma'ana kafar ka guda ta yi nan guda ta yi nan ka duwawunka su zauna ƙasa to ce manzo Allah ya hane ni in yi irin wannan zama sai dai kai iftirash ko kuma kai at-tawarruk dan kuma tsakankanin tahiyoyi guda biyu ne a tsakankanin sajadu guda biyu zaka iya yin iqa ka zauna akan digadiganka wannan babu matsala shi ma tsakankanin sajadu guda biyu kamar yadda ya siffata din nan amma in dai zaman tahiya ne sai dai ka zauna akan kafarka in kuma tahiyar karshe ce kai at-tawarruk bayanin sa zai zo nan gaba insha Allah wa kana yaqulu ko manzo Allah ya kasance yana cewa aswa'un nasu sariqatan wanda yafi kowa mammunan sata munana sata allazi yasruqu yasruqu fi salati shine wanda yake yin sata a cikin sallarsa qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah wa kaifa yasruqu min salatihi yaya mutun zai yi sata ko yake yin sata a cikin sallarsa qala sai manzo Allah ya ce la yutimma ruku'aha wa sujudaha shine baya cika ruku'in ta baya cika sujudarta shine wanda yake yin sata a cikin sallarsa baya wanda baya cika ruku'in ta baya cika sujudanta wannan hadisi yana na ibnu abi shayba da tabarani da hakim duk sun fitar da shi wa kana yusalli manzo Allah ya kasance yana sallah ko wata rana yana sallah fa lamiha bi mu'khiri aynayhi ko ainihi ila rajulin la yuqima sulbahu fil ruku'i was sujudi wadannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan kasta ko ya dan waiwaya da ƙarshen idansa mu'khari ainihi wato shine nan ƙarshen ido mutun yana cikin sahu haka kasan in sahu yayi tsawo to kana iya hango wanda yake can to sai ya dan duba da da gefen idansa ha da tsinin idansa ila rajulin zuwa ga wani mutum la yuqima sulbahu baya miƙar da gadon bayansa fin rukuyi a cikin rukuyinsa gadon bayansa baya miƙewa wasu sujudi haka a cikin sujuda falamman sarrafa yayin da maza Allah ya ƙare sallah ƙala sai ya ce ya ma'asharar musulmi ya ku jama'ar musulmi innahu la salata liman la yuqima liman la yuqimu sulbahu fin rukuyi wasu sujudi ku sani fa babu sallah ga dukkan wanda baya miƙar da gadon bayansa a cikin ruku'i da sujuda babu sallah ga wanda baya miƙar daga ibn abi shayba da ibn majah da ahmad sun fitar da hadisi wanda baya miƙar daga dan bayansa in ya yayi ruku'in sai ya sage haka sama ko kuma ya sunkuya ya kasa duka ya zama gadan bayansa bai miƙe ba ko ya yi doro irin da lawali ya dazu ya yi doro in dai ba nan larura ba ne gadan bayan ne ya gaji to manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga wannan har ma aka ce babu sallah ni da wasu malamai suka ce to babu sallan kwata kwata ko kuma bata cika ba wasu suka ce a sallan bata cika ake nufi wasu kuma suka ce a babu sallan gaba daya to kaga dai kowanne kowanne dai ba ba ba abinda mutum zai so bane a ce sallan ka bata cika ba ko kuma baka da ma sallan duka duka wa qala fi hadisin akhar ya fada a wani hadisi na daban yace la tujzu salatar rajuli sallar la tuji'u salatul rajuli sallar mutum ba ta cika hatta yuqima zahrahu fi ruku'i was sujudi har sai ya miƙar da gadon bayansa a cikin ruku'insa da sujudarsa sannan sallarsa ta cika to kaga ashe maza Allah ce sallan bata sallan sallan ta isar masa sallan bata isar masa ma'ana in yayi bata isar masa ba in yana son sallan ta isar masa dole sai ya miƙar da gadon bayansa ya tsayar da gadon bayansa da kuma a cikin ruku'i da kuma sujuda to kaga wannan manzo sallallahu alaihi yayi mana bayani akan natsuwa a cikin ruku'i tsayar da gadan baya shine idan ka sunkuya to sai gadan bayan ya tsaya ka natsu sannan ka dago amma da zuwanka da dawowa babu sallah an gane gadan bayan bai miƙe ba kana zuwa kana komowa kaga ba gadan bayan ka bai tsaya ba to wannan baya da sallah duk wanda da zuwan shi ya dawo bai samu itmi'innan bai natsu ba a cikin ruku'i ba a samu natsuwa bai samu natsuwa a cikin ruku'in sa ba to wannan sallan babu shi haka a cikin sujuda da dore goshi da dawowa da zaunawa da komawa wannan duka ba su da sallah maganar miƙar da gadan bayan ne malamai suka yi sabani gadan bayan sa ya miƙe bai doro ba bai kasa ba wannan wannan ba a ca kwata-kwata baya da sallah amma game da tsayar da gadon bayan ya tsaya tukunna har ya tsaya in duk gadon bayan bai tsaya ba to babu sallah kwata-kwata kana zuwa gadon bayan bai tsaya ba sai ka dawo kana ɗora goshi gadon bayan ka bai tsaya ba sannan sai ka dawo to wannan babu sallah kwata-kwata a gane to mun kai ƙarshen wannan gabar sai mai tambaya ya kai muna son mu shiga wata gaba mu kai ƙarshen ta tawa kar ku tsawaita kar ku tsawaita na'am hawa su kalla a alƙibla mm akasarin mutane mm ba su da saka daidai mafi akasar to shi ne ba daidai bane akasarin mutane da in ido kaga zaka mutum ga- yayi haka to ruku'in sa ba zai yi kyau ba in yayi ruku'i ruku'in ba zai yi ba bai daɗiya bai bai ma iya dadewa ruku'in ma ba zai yi ba dole sai yayi yayi doro ko yayi wani abu ne ba ka samun garan bayan sa ya miƙe garan bayan ba zai miƙe ba do- dole sai yayi doro ko wani abu haka
to kai da kabu wanda yake da wannan wannan kai da kake kai A- ai ba ta akai babu sallah a ba misali kai da Ah.
kabi kai da kabi shi wanda ya Aha.
wanda ke daidaita wanda bai daidaita Mm.
kai da kabi shi ka bi shi sallah ko eh Mm.
nan in ka cika daidai kai da ka cika daidai eh yayi sallan ka yayi eh.
ko ya yi na bai cika rukunku kamar a cikin jahilci ko har wanda ya jahilci abin ne ba ba a yi ma mutum uzuri da jahilci dan dai abin da ya shafi shari'a ne wala hilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi ba za a yi masa uzuri da jahilci ba na'am kamar za ka jana idan ka yi da karanta sura lokacin da za ka yi suna ya kafa a yi kawai mm sannan ya taso sami a kan kuma shi ma zai wata daban da ba wasu sukan ƙara wata daga kuma hana biyu lokacin da su ya shiga a ba a ba a nakalto wannan ba akwai wani hadisi ya kawo wannan hadisin yana da rauni cewa in zaka ta yi ruku'i sai ka sai ka sake daga hannu a'a ana daga in zaka yi ta yi sujuda ana daga hannu ne lokacin ruku'i da lokacin dagowa daga ruku'i akwai ruwaya da ta zo in mutum ya kare tahiya in zai tashi zai daga hannu sannan ya tashi shi ba wannan as- yana da yana da asali za mu gan shi in mun yi gaba insha Allah matashiya ta gaba yace azkarur ruku'i zikiruruwan da ake karantawa cikin ruku'i wa kana yaqulu fi hazar rukuni manzo Allah ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukunin na ruku'i yana cewa eh, y- y- yana faɗar anwa'an min al-azkar nau'uka daban-daban na zikiruruwa wal ad'iya da addu'o'i taratan bi haza wa taratan bi haza wani lokacin ya karanta wannan wani lokacin ya karanta wannan na farko yana cewa subhana rabbiyal azim ma'anarsa tsarki ya tabbatar ma ubangiji na al'azim wanda yake mai girma yana fitar wannan salasa marrati so uku a cikin rukuni wannan hadisi wato hadisi ne wanda yake shi ma inganta Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Qutni da Tahawi da Al-Bazzar da Ibn Khuzaimah da Tabarani duk sun rawaito su da sauran malamai wa kana ahyanan yukarriruha aksar min zalik kuma wani lokaci manzo Allah yakan maimaita wannan tasbihin sama da uku karanci uku amma wani lokaci yakan maimaita fiye da uku wa balaga marratan fi tikrariha fi salatil layl wata rana ma manzo Allah yayi mubalaga ya kai makura wajen maimaita wannan tasbihin a cikin sallar sa ta dare salatul layl hatta kana hatta kana ruku'uhu qariban min qiyami har sai da ruku'in sa ya kasance tsawon sa yayi kusa da tsayuwar sa wa kana yaqra'u fihi salasa sa, minane salasa suwarin min at-tiwal kuma alhali manzo Allah ya kasance yana karantawa a cikin wannan sallan ta dare yana karanta su ya karanta surori guda uku masu tsawo al-baqara wan nisa'i wa ali imran ya karanta al-baqara ta wan nisa'a wa ali imran suratul baqara da suratul nisa da kuma suratul ali imran su ya karanta to amma kuma ruku'in sa sai ya kusa tsawon sa ya kusa ga tsayuwar da yayi kaga wa'annan surori guda uku kusan uzu goma ne fa kusan uzu goma ne har da wani abu to amma cikin raka'a guda ya- ya karanta wajen uzu goma to kuma sai aka ce tsa- ruku'insa ya yi kusa ga tsayuwansa da tsawo kaga ashe ya daɗe yana maimaita wannan kalma ta subhana rabbil azim ya maimaita ta sau da yawa an gane ya takhallaluha du'a'un wa istighfar kuma kira'an da yake yi fa ba wai kira'a bace zalla a cikin kira'ar yana shigo da addu'o'i da kuma istighfari mun karanta a baya in ya kawo ayoyi da suke magana akan rahama ya tsaya roki Allah ya kawo ga aya da suke magana akan azaba ya tsaya nemi tsarin Allah haka yake yi sallar duk aya biyu uku sai ya tsaya ya addu'a da sauransu sannan ya nemi gafaran Allah to kaga ashe tsayuwan ta yi tsawo kenan to haka kuma ruku'in ma yana nuna yayi tsawo tunda an ce ruku'in yayi kusa ga ruku- ga, ga tsayuwansa da da dadewa kama sabaqa fi salatul layli kaman da ya gabata a cikin sallan dare na biyu abin da yake karanta a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sarki ya tabbatar ma ubangiji na mai girma kuma game da gode masa shi ma yana karantawa salasan so uku shi ma ya inganta abu dawud da daru qutni da ahmad da tabrani da bai haƙi da sun rawaito shi abu na uku da manzo Allah yake karanta yana karanta subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ma'anansa wato yayi lamba kasa ko ya kama ma'anansa yace as-subuh alladhi yunazzihu an kulli su'in shine wato wanda yunazzahu ake tsarkakewa daga kowane irin mummunan abu shine subuh wato Allah wanda ake tsarkake shi daga kowane irin mummunan abu wal quddus al mubarak suka ce shine mai yawan albarka wa qila at tahir wasu suka ce a tsarkakakke wa qala ibnu sayyidihi ibnu sayyidihi yace subuhun quddusun min sifati Allah azza wajal subuhun quddusun kamar sifa ɗaya ce ta ubangiji mai girma da daukaka li annahu yusabbihu wa yuqaddas domin shi ubangiji ana yi masa tasbihi kuma ana tsarkake shi ka duba lisanin arab haka suka fassara subuhun quddusun kamar sifa ɗaya ce wato mai tsarki abin tsarkakewa rabbul mala'ikati war ruh shine ubangijin mala'iku kuma ubangijin ruh ruhu shine mala'ika jibril abu na hudu da yake karantawa yana karanta subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma aghfir li yana karanta wannan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma aghfir li sarki ya tabbatar maka ya Allah game da gode maka ya Allah ka gafarta ni wa kana yuksiru na'am nan bai kawo rabbana ba subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli can ya can akwai karin rabbana a wata taba'a can subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli wa kana yuksiru minhu fi ruku'ihi ko manzo Allah ya kasance yana karanta wannan a tasbihin a cikin ruku'in sa wa sujudihi da sujudarsa ya ta'awwalu alquran ya ta'awwalu alquran wato yana fassara alqur'ani ma'ana yana yin kamar yadda alkur'ani ya umarce shi ya yi lamba ƙasa lamba ta hudu ya ce bukhari da muslim wa ma'ana qauluhu ma'anar faɗarsa da ya ce ta'awwal qur'an ai ya amalu bima amar bihi fi yana yin aiki da abin da aka umarce shi a cikin alkur'ani ai fi qaulihi fi qaulillahi ta'ala a ko fi qaulillahi azza wa jal fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kamar yana yin aiki da wannan ayar ne Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika ka yi tasbihi game da gode ma ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafaransa innahu kana tawwaba lalle shi ya kasance mai yawan karɓar tuba ne to sai yana yin wannan a cikin sallah subhanakallahumma wa bihamdika ko subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli haka ne abu na biyar da yake karantawa allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha laka sam'i wa basri wa mukhi wa azmi wa fi riwayatin wa izami وعصبي وما وما استقلت به قدمي آآ آآ به وما استقلت به قدمي لله رب العالمين yana karanta wannan addu'a ya ce Allahumma laka raka'atu ya Allah gare ka nake wato dan kai nayi ruku'i wa bika amantu kuma da kai kadai nayi imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya anta rabbi kai ne ubangiji na fa sha'alaka sam'i jina ya kaskanta gare ka wa basari da ganina wa mukhi da bargona wa azmi da kashina wa fi ruwatin wa izami da kasusuwana wa asbi da jijiyoyina wa mastaqallat bihi qadami da abin da kafafuwana suke dauke da shi na gangar jikina lillahi rabbil alamin dukkan gaba ɗayansu sun kaskanta ga ubangiji wanda ga Allah wanda yake ubangijin halittu to yana karanta wannan a cikin a cikin ruku'insa abu na shida da yake karantawa yana karanta Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi fa sha'a sam'i wa basari wa dammi ko wa dami wa lahmi wa azmi wa asbi lillahi rabbil alamin ya Allah laka raka'atu ya, ya ubangiji gare ka gare ka a dan kai nake yin ruku'i ko nayi ruku'i wa bika amantu da kai nayi imani wa laka aslamtu gare ka na mika wuya wa alayka tawakkaltu kaga a can babu wannan kalmar ko wa alayka tawakkaltu kuma gare ka na dogara anta rabbi kai ne ubangiji na khasha sam'i wa basari khasha sam'i ji na ya kaskanta wa basari da gani na wa dami da jini na wa lahmi da nama na wa azmi da kashi na wa asbi da jijiyoyi na lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halittu mazalai na karanta wannan imamun nasa'i ya rawaito shi abu na shida da yake karantawa na bakwai yana karanta subhana subhana zijjabaruti wal malakut wal kibra'i wal azma subhana zijjabarut sarki ya tabbatar ma ma'abuci rinjayi aljabarut wato shine ma'abuci rinjaye mubalaga ce ta ta ta ta alqahru ta ta aljabar yayi lamba kasa ta takwas yace huma mubalagatan fil jabri wal qahr sune kai makura wajen rinjaye ah, da kuma wato ainihin mulki ce subhana zijjabarut sarki ya tabbatar ma Allah zijjabarut ma'abuci rinjaye wanda ba wanda isa rinjaye shi wal malakut ma'abuci mulki wal kibriyai ma'abuci ji da kai kibriya shine ji da kai wal azma sannan ma'abuci girma mazala yana karanta wannan a cikin rukuyarsa wa haza qalahu fi salatil layl wannan ya karanta shi ne a cikin sallar sa ta dare Abu Dawuda da Nisa'i sun ruwaito shi malamai sun yi karin bayani suka ce fa'ida malai yace fa'ida hal yushra'u al-jam'u bayna hadhihi al-azkar fi ar-ruku'i fi ar-ruku'i al-wahid am la shin za a iya hada wa'annan zikiruruwan gaba ɗayan su a cikin ruku'i guda ko kuma a'a yace ikhtalafu fi zalika malamai sun yi sabani akan wannan wa taraddada fi ibn al-qayyim ibn al-qayyim ma yayi ta taraddudi a bai tsayar da magana guda ɗaya ba a cikin littafin zadul ma'ad wa jazama an-nawawi fi al-azkar imam an-nawawi a cikin al-azkar ya tabbatar bil awwal ya tabbatar da magana ta farko faƙala ya ce wal afdalu abinda ya fi an yajma ubai na hazal azkar kulluha in ta makana mutum ya haɗa wa'innan zikiruruwan gaba ɗaya a cikin ruku'insa in zai yiwu wa kaza yan bagi an ya fa'ala fi azkari jami'il abuwab to haka kuma ake so mutum ya yi a cikin dukkanin zikiruruwa na kowane babi zikiri da manzo Allah yake cikin sujuda da wanda yake yi lokacin du'a ta buɗe sallah duka haɗa su gaba ɗaya kai a lokaci guda in zai yiwu wa taqabahu abu tayyib amma abu tayyib ya yayi yayi masa raddi mai suna siddiq hasan khan ya faɗa a cikin littafinsa nuzulul abrar yace ya ati marratan bi haza wa bi tilka ukhra abinda ya kamata shine ka zo da wannan ah, zikirin sannan kuma ka zo da wani al- a wani lokaci daban wala ara dalilin alal jam'i yace ni ban ga wani dalili ba da aka ce mutum ya hada su gaba daya a cikin ruku'i guda وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد manzo Allah ya kasance baya hada wa'annan zikiruruwa a cikin rukuni guda bal yaqulu hadha marratan wa hadha marratan yanda manzo Allah yake yin yana fadar wannan ne a wani lokaci yayi wannan a wani lokaci sai yace wal ittiba'i khairun min al ibtida biyayya ga manzo Allah kuma shi yafi alkhairi fiye da mutum ya kirkiri wani abu wanda manzo Allah bai zo da shi ba wa hadha huwa al haqq albani yace wa hadha huwa al haqq wannan magana ce ta albani ya ce wa haza huwa alhaqu to wannan kuma shine gaskiya insha Allah in Allah ya so ya ce lakin kar sabata fi sunna sai dai ya tabbata a cikin sunna shine italata hadha rukun ana son mutum ya tsawaita wannan rukuni na ruku'i mutum ya dade a cikin ruku'i wa ghairihi da wasu rukunai wanda ba na ruku'i ba kamar sujuda kama ya ati bayanuhu kaman da bayaninsa zai zo yace hatta yakuna qariban min alqiyami ana son mutum ya dade har du har daɗewansa da yake cikin ruku'i ta zamo kusa ga daɗewar da yake a cikin tsayuwa sai ce fa iza arada al-musalla al-iqtida'a bihi idan mutum yayi nufin koyi da manzon Allah fi hazihi sunna a cikin wannan sunnar sai albani ya ce fala yumkinuhu zalika illa ala tariqil jam'i to wannan ba zai yiwu ba ya dade din sai idan zai hada zikiruruwan ne gaba daya allazi zahaba ilayhi an-nawawi wanda imamu an-nawawi ya tafi akai kedan in kana son ka dade sai ka hada su duka وقد رواه ابن نصر في قيام الليل ابن نصر يا رويته shi a cikin qiyamul layl an ibn jarir an ata yace daga ibn jarir daga kuma ata sai yace wa illa in ko ba haka ba ala tariqati tikrar to dole sai mutum ya ta maimai ya ta maimaita almansusu alaihi abin nan da aka nassanta a kansa fi ba'di hazil azkar a sashen wato wa'annan zikirura da ka ambata sai yace wa haza aqrabu ila sunnah amma wannan shine abin da yafi kusa da sunna kai ta tikrar din na fahimta sai ka ɗauki guda ɗaya sai ka ta maimaita shi in kana so sai ka maimaita shi so dubu ko fiye da haka wannan shi ya fi kusa da sunna fiye da kace barka haɗa su duka ko ka yi ta maimaita su gaba ɗaya lokaci ya yi ko to wannan kenan shi ne abin da malamai suka yi bayani a kansa kenan abin da ya fi dacewa in kai ruku'i wani lokaci ka yi wannan wani lokaci ka yi wannan wani lokaci ka yi wannan ya fi kace za ka haɗa su gaba ɗaya a lokaci guda saboda lokaci a nan za mu dakata da fatan abin da muka karanta daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am yana iya tattanzawa cikin ruku'i guda aka ce cikin ruku'i guda ne ba a hadawa amma cikin sallah guda ka iya caccanzawa ruku'i na farko kai wani daban ruku'i na biyu kai wani ruku'i na uku ka canza ka iya yin haka amma a cikin ruku'i ɗaya ne aka ce ba a hada su tare ba a cikin sallah guda ba a cikin ruku'i guda shi da ake bayani na'am assalamu alaikum kasuwar can ta duniya Allah ya sa ta watsa ta zo rana ta yi Allah dai ya dame ni karatun da ban ji daɗin shi ba yau